الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin wannan safiya ta laraba 29 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1448 a fara karatu na littafin as-sunna war raddu ala al-jahmiyya na babban malami al-allama al-hafiz al-imam abu abdurrahman عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيبان رحمة الله تعالى عليه وعن أبيه kamar yadda aka saba gudanar da daura ta littattafan aqida a wannan majalisi ko wannan markazi na markazu salafiya a wannan gari na agadas mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari yau za mu fara karatun wannan littafi bayan sanarwa da ta gabata kusan an yi ilani sau ɗaya har sau biyu saboda kasancewar zuwa littattafan ya ɗan samu jinkiri wanda kuma tun kusan bara tun kan bara ma ina ga ko muke neman wannan littafi to Allah ta'ala ya kaddara ya sahale mana hanyar samuwar shi wal fadlu lahu subhanahu wa ta'ala muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan haka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka mai tsarki da buwaya ya datar da mu cikin wannan karatu da faɗin daidai da aiki da daidai don tsarkin sunayensa mai littafin nan al'imam abu abdurrahman abdullah ibn al'imam ahmad a duk da sananne ne a gurin ɗaliban ilimi amma ma ɗan faɗi wasu ‘yan ru'usul aqlam kaɗan game da shi wannan bawan Allah wato abin da ya shafi yar tarjama ta shi sai mai ihala zuwa daga karshe zuwa ga inda za a samu cikakkun bayanai game da rayuwar shi shi dai wannan bawan Allah ana mai lakabi al-imam ana mai lakabi al-hafiz ana mai lakabi an-naqid ana mai lakabi muhaddis duka ya hada jagora ne masanin hadisi ne wanda yake da ilimin naqadi da jarhi da ta'dili ya kasance ɗa ne ga bujumin malami wato ainihin shaykhul asri imam ahli sunnati wal jamaa imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal ibn asad az-zuhli ash-shaybani al-marwazi thumma al-baghdadi da kusan rayuwar shi a baghdad ya ainihin wato zauna ya dukufa karantar da sunna rahmatullahi ta'ala alaihi ma ajma'i an haifi abdullah ibn al-imam ahmad a watan jumada al-akhira a shekara ta 213 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karami wato shine kani ga salih cikin ƴaƴan al-imam ahmad da suka shahara da ruwaya daga gare shi guda uku akwai shi abdullah akwai salih sa'an nan akwai hanbal an gani to abdullahi shi ne ƙarami a kan salih wanda shi ma yana yawan riwaya daga baban shi wasu daga cikin malamai na shi abdullah ya ji daga mahaifin shi domin kusan ka iya cewa duk wani ilimin shi ya ji daga mahaifin shi ko kuma daga wasiya ta mahaifin shi don bai taba karatu gurin wani malami ba sai da wasiyar baban shi sai in baban ya ce je ka gurin wani ka ɗauki so da shine imamul asr a wannan lokaci da aka sai da isharar shi da shawarar shi sannan yake zuwa gurin malami ya yi karatu duk da cewa ya tara ilimin muka da yawa daga malamai mabambanta a tahqiqi na Muhammad Sa'id al-Qahtani da yamawa as-sunnah ya kawo malamai na al'imam abdullahi bin imam ahmad masu yawan gaske da ɗaliban shi wanda ina ga sai da ya yi musu irin tsarin mu'jami ma harafin alif harafin hamza harafin ba harafin kaza ya kawo da yawansu ina fata an gane ya yi karatu gurin malamai da yawa bai tsaya ya wadatu da mahaifin shi kaɗai ba duk da cewa duk abin da yake nema na ilimin da zai haɗa alaƙa shi da Allah zai samu gurin mahaifin shi amma duk da haka sau da malamai suna alfahari da yawan malamai suna ɗaukan shi hanya ce ta samun tasabbuti hanya ce ta samun natsuwa a cikin ilimin da kaji ko ba komi ka ji karatu gurin wani malami ahli sunna ka koma gurin wani sai ka ji irin shi kaga zaka ƙara samun natsuwa liyatuma inna qalbuka to saboda haka yayi karatu gurin mahaifin shi ya ya jiyo al-musnad gaba daya hadisi 30 daga mahaifinsa ya jiyo at-tafsir daga mahaifin shi wanda at-tafsir kusan hadisi 120 to amma 80 ya ji daga baban shi sauran wijada ne irin wijada ne ya tarar daga khattun mahaifin shi ya tar da rubutun mahaifin amma sauran duka ya saurara daga mahaifin ya ji annasikh wal mansukh daga mahaifinsa ya ji az-zuhud daga mahaifin shi da sauran littattafan shi kusan mafi yawanci koda suna da wasu ruwatu sai ka gare akwai hanyar da ta Abdullahi suka zo kuma malamai sun fi marhaban da ita sau da shi ne wanda hatta mahaifin nashi yana ce mawa abokanan shi inna abdullah rajulun alim na cewa lalle abdullahi fa masani masani ne kwarai da gaske sannan yayi riwaya daga yahya ibn abduya yayi riwaya wanda yake sahibi shu'ba kenan yayi riwaya daga al-haytham ibn kharija muhammad ibn abi bakr al-muqaddami shayban ibn farrukh da ainihin tabaqatuhum gaba daya amma ya yin karatu gurin ali ibn al-ja'd saboda yayi waqafi a matsala ta khalqul qur'an ya ce ba zai ce makhluk ba ba zai ce ba makhluk ba ya ce abin yadda da munafunci ba sai ya aje shi a gefe ɗalibansa cikin manyan almajiran shi akwai annasa'i nasa'i ya ruwaito hadisi biyu daga abdullahi ibn al-imam ahmad kuma ya wattaka shi kullum ina cewa da ka ga nasa'i ya wattaka malami ka rike shi da muhimmanci so da nasa'i mutashaddidi akwai rijal da yawa wanda bukhari da muslim i'tamadu i'tamada alayhi amma shi ya ki karba daga gare su amma suna sa'i ma sun wasaka shi a cikin sunan din shi ya fitar da hadisi biyu al-baghawi mai sharh sunna shi ma dalibin shi yahya ibn muhammad ibn sa'id wanda zaka yana cikin manya-manyan malaman da ibn abdul bar ke yawan riwaya ta hanyar su abu awana al-isfirayini yayi riwaya daga gare shi الخضر بن المثنى الكندي غير أبو بكر بن زياد محمد بن مخلد المحاملي والمحامل دعلت إسحاق بن أحمد الكادي أبو بكر النجار سليمان بن أحمد الطبراني معاجم غير رواية غريش أبو علي الصواف أبو أحمد العسال قاسم بن أصبغ وانديك مالم مالم ابن عبد البر أحمد بن كامل أبو بكر الشافعي أبو بكر القطيعي وآخرون غيرهم كثيرون ما لم يسن يباش قريدا أحمد بن عدي من الكامل رحمة الله تعالى عليه نتوى نبل عبد الله بن أحمد بأبيه يا ساموا يود هذاك درجة تهنير كراتو قرن بابنسا وله في نفسه محل في العلم أكرم كان شبريني نأو كان إلم أحيا علم أبيه في مسنده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا قبل أن يقرأه على غيره tun a gida yake zaunar da shi ya karantar da shi hadisi sannan ya dinga lissafo mai suwana da suwana ka nisance su yan bid'a badar ibn abi badr al-baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi yace abdullah ibn ahmad jihbiz ibn jihbiz eh bujumun malami dan bujumun ma zakakuri dan zakakuri abubakar al-khatib al-baghdadi kenan rahimahullah yace kana thiqatan thabtan fahima mutum ne fiƙa tabbatacce a ilimi mai fahimtar addini imam zahabi ya ce kana sayyinan dayyinan sadiqan sahiba hadithin wa tiba'in wa basarin bin rijali lam yadkhul fi ghairi al-hadith shughluhu shaghil shine hadisi laqabi abu al-hasan muhammad bin abi ya'la rahimahullah ce kana abdullahi rajulan salihan sadiqan lahjati kathira al-haya mutum ne mai gaskiyar zance mai yawan jin kunya أبو الحسن المنادي رحمه الله يتي أما أبو عبد الله فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه الدنيا باب متمن دي يكي رواية دقا ما هيفنش إذن يندى عبد الله يكي رواية دقا أينهم ما هيفنسا وما زلنا نرى الأكابر من شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال yace ba mu gushe ba muna ganin bujuman malamai suna ainihin yaba mai da cewa ya san mazaje وعلل الحديث وأس- والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث ويذكرون عن أسلافهم سوما دكنس سنا رويتوا لغا مغباتنس الإقرار له بذلك دولي حتى إن بعضهم أسرف في تقريضه إياه بالمعرفة wasu sun ma wuce iyaka gurin ƙara tabbatar mai da ilimi wa ziyadata sama'i lil hadisi an abi suka ce ya ma ku baban shi na fata an gani abu zur'a razi wanda kana la yarwi illa an thiqa abu zur'a yace qala li ahmad ibn hanbal ahmad yace min ibni abdullah mahdhubun min ilmi al hadith dana abdullahi allah ya bashi rabo da baiwa ta ilimin hadisi أو من حفظ الحديث كوتوا يقولون هدر حديث ولا يعرف الرجال إلا الرجال أحمد كي يبوني لتوا ياسن حديث أحمد كي يبوني لتوا ياسن حديث wanda mun sha ba da labarin abin da shaukani ya hakaito daga Ahmad a cikin Irshadul Fuhul akan cewa wasu hadisai ne sai mutum ya haddace su zai zama mujtahidi kaga an tambaye shi kan hadisi dubu ɗari ma yace ba su isa ba dubu ɗari biyu ya ce arju watakila kaga ya ce ɗan shi ya ta hayyar ya la ya kadu yi zakiru ni illa bi ma la ahfazu in ji ahmad ya ce zai yi wuya in dai za mu muzakara da shi sai ya kawo mu wani abin da ma ban haddace ba ko ba wai bai sani ba amma dai bai haddace ba ko talabul ma'ish ko wani abu dai ya yi rubuce-rubuce cikin littattafan shi akwai littafin as-sunna wa raddu ala al-jahmiyya wanda duk in za a ambaci littattafan shi da shi ake farawa li'annahu anfasuhum wa ashrafuhum wa a'lahum qadara alladhi bayna aydihim yana da kitabul jamal yana da ziyadatun kathira da yayi akan musnad al-imam ahmad zawaid abdullahi kenan na'am ya rubuta fada'ilus sahaba ko mu ce zawaid na fada'ilus sahaba na mahaifin shi haka kitabu masaili al-imam ahmad da riwaya shi daga mahaifin shi haka al-ilal wa ma'rifatul hadith wa ma'rifatul rijal wanda an buga shi cikin mujalladi hudu wanda al-allama salafi muhammad abbas al-hindi ya ainihin wato yi tahqiqin shi ibnu abi ya'la mai littafin tabaqat al-hanabila yace waqa'a li abdullahi an abihi masailu jiyadun kathira abdullahi ya samu matsaloli masu kyau kwarai daga mahaifinsa minha wato ainihin yughribu minha bi ashiya'a kathiratin fil ahkam fa amma al-ilal faqad jawwada anhu wa jaa'a anhu bima lam yaji bihi ghayru ina zaka iya cewa in aka tambaye ka me abdullahi yafi kwarewa akai sai ka ce ma'rifatul ilal wanda shi ne mafi tsada mafi wahala cikin wato ainihin fanni na hadisi to bawan Allah Abdullahi Allah ya mishi rasuwa a shekara ta ainihin 290 daidai 290 Allah ya karɓi rayuwar shi yana da shekara 77 a duniya to in kana son ƙarin bayani ka koma cikin su tarihu Baghdad tabaqatul hanabila siyaru alamin nubala basiru ba ko siyaru siyaru sai ana yin dafi yanzu kun gane siyaru a'lamin nubala an gane da tazkiratul huffaz shi ma dai na al-hafiz az-zahabi ne rahmatullahi ta'ala alayhi to sai abin da ya shafi shi wannan littafi yanzu mun ji mai littafi kun san ko da yaushe in ana karatu ana so a tabbatar maka da cewa eh littafin ya tabbata daga marubucin shi ku yi hakuri fa ba mu ba ɗaya bane ba yanzu dai za mu shiga cikin karatu insha Allah ta'ala to abin da ya shafi wannan littafi na as-sunna za mu ji tawfiq na nisbatuhu ila muallifihi sannan kuma mu ji sunan shi da wanda nuska makhduta ta kawo da wanda ya shahara a gurin malamai to littafin as-sunna na Abdullah ibn al-Imam Ahmad babu shakka ya tabbata daga marubucinsa ya tabbata daga shi abdullahi cewa shi ya rubuta wannan littafi ta hanyar samun riwayoyi da isnadai zuwa gare shi za mu zo mu ji isnadin da ke gabanmu haka littafin as-sunna da ar-raddu al-jahmiyya malamai da dama sun ruwaito da isnadin su zuwa ga shi abdullahi shi wannan littafin kamar yadda al-imam al-ajurri yana nakali cikin ash-shari'a mun jijji shi a baya zuwa ga da isnadin shi zuwa ga abdullah haka al-imam al-lalaka'i cikin sharh usul i'tiqad ahli sunnah haka al-imam az-zahabi cikin kitab al-ulu da cikin siyaru alamin nubala da abu nu'aym cikin hilya da wasunsu daga cikin malamai masu yawa wasu suna ambatan littafin da as-sunna kawai wasu kuma su kira shi ar-raddu 'ala al-jahmiyya kawai wasu su hada as-sunna war-raddu 'ala al-jahmiyya wanda nusar da ke gabana wato ainihin ta wato darun nasiha kenan maktaba ta darun nasiha da ta haƙiƙi na abu malik arriyashi ya ambace shi da kitabu sunna wa raddu alal jahmiya ko kuma wanda ke hannunku na darul lu'lu'a ne ko wanda ta haƙiƙi ne na adil alhamdan wanda shi kuma ya zaɓi kitabu sunna kawai to wasu malaman suna kiran shi da as-sunna kawai abu mansur ma'mar ibnu ahmad al-asbahani a cikin kitab al-hujja fi bayan al-mahajja a juz'i na 1 safa ta 247 hakan nan a safa ta 258 yana cewa walamma ra'aitu ghurbata sunnati wa kasrata al-hawadith ya faɗi dalilin da yasa ya rubutu sai ce fa kullu ha'ula'i surujud dini wa a'immatu sunnati yana yaba waɗanda suka gabace shi gurin rubutu akan sunna وأولو الأمر من العلماء فقد اجتمعوا على هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل لقي كراشة السنة أكنا قوام السنة هو قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني rahimahullah shi ma al-hujja fi bayan al-mahajja ya rubuta to a ciki yake cewa kitabu sunna li abdullahi ibn ahmad ibn hanbal rahimahullah kuma zakara bima fihi min al-athari wal ahadith daga ya ambace shi kitabu sunna hakan na al-imam abu abdurrahman wato al-imam abdurrahman abul faraj ibn al-jawzi cikin kitabul ilal al-mutanahiya juz'i na 1 safa ta 41 shi ma ya ambace shi a sunna a gurguje har shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alai cikin majmu'ul fatawa ya kira shi a sunna haka imam zahabi cikin kitabul ulu ya kira shi ainihin wato a sunna alhafiz ibn kathir cikin albidaya wa nihaya ya kira shi a sunna haka shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alai cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya ya kira shi a sunna akwai wanda sun kira shi kawai ar-raddu 'ala al-jahmiyya ba tare da ambatan as-sunna din ba cikin su akwai Abu al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarihu Baghdad juz'i na 3 safaha ta 204 akwai az-Zahabi cikin Siyar Alamin Nubala juz'i na 8 safaha ta 101 akwai hakan nan cikin tarihul Islam nashi wanda shine aslu siyar ko aslu siyar Alamin Nubala shine tarihul Islam kenan siyar kamar tahdibi ne na tarihul islam da tasihili inda wancan mujalladi 52 ne zai dan yi wahala siya ko na'am ya kira shi kitabur raddi ala al-jahmiyya na'am sa'annan a cikin tarihul islam ma shi az-zahabi ya kira shi kitabus sunna war raddi ala al-jahmiyya duka biyan hakan nan cikin kitabul arshi din shi haka kowanne aka yi itilaki a kan shi wato ainihin ya tabbata na'am to wannan kenan za mu ji isnadi na wannan littafi sai mu ɗanyi magana kaɗan a kan shi ina ga ba za mu tsawaita sosai gurin abin da ya shafi a rijal ba ba za mu tsawaita sosai ba sai inda bukata ta tirsasu zuwa ga ambata saboda mai ribaci lokacin insha Allah ta'ala ala nasir a karanto mana wato ainihin isnad
بكران الدهري وغيرهم قالوا جميعهم قالوا أنبأنا أبو الوقت عبد الأول عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجي الهروي الصوفي قال أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه قال أخبرنا أبو, أبو يعقوب إسحاق, إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراد قراب كتابة قال أخبرنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار قال أخبرنا عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الحروي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة وصلى الله على محمد النبي وآله نعم
wannan shine isnadin littaf a nusar da ke gabana ya fara da bismillahir rahmanir rahim Allahu nasiru kulli sabirin mun san sabila sun shiga cikin kangi kala kala zuwan nan walan kenuwa da aka yi taimawa mahaifin shi tare da su aka yi tai sun ga abubuwa zaka sai ce Allahu nasiru kulli sabirin Allah shine mai taimakon duk wani mai hakuri to a taba'a ta ainihin wato a domin na dan sha'afa nusakh makhtuta da aka yi i'timadi da su duka nusakh taba'a biyu da muke da su a gaban mu na ina ga wanda suka yi amfani da shi na me take da suna ta kasar Dimash maktaba ta me take subhan maktabatu zahiriya maktabatu zahiriya ita ce suka yi i'timadi akan ta wanda ina kyautata da san shi riyashi ya kawo dalili adilka ya kawo dalilin da ya zaɓi wannan maktaba saboda nuskar da suka yi amfani da ita wannan mai take da suna mahbuba ɗin ya ce akwai yawan ambatar radiyallahu anhu dangane da sahabbai shi ta ya zaɓe ta sannan kuma babu sakaf a cikinta ita kuma maktaba ta biyu kuma ce matsuba'a ta biyu da aka buga a ƙasar saudiya ita ce ta jami'atu ummul qura wanda wannan maktaba ita ma sun yi kokari matuƙa sai dai ba kamar waccan ta zahiriya ba akwai wasu matsabi wanda suka yi itimadi da wasu makhtuta waɗanda ba ma su cika ba kamar nadar ibn rajab wanda yahya al-azhari ya dogaro da ita da shi yasa cikin wasu guraren dole ya koma zuwa ga tahqiqi na Muhammad Sa'id al-Qahtani wanda shi kuma yayi amfani da maktaba ta Dar Ibn al-Jawzi to duk da shi ma akwai kurakure a cikin sa to saboda haka wannan ita ce maktaba ta ainihin wato az-zahiriyya ana ku za ku ga in ya in akwai wani bambanci a ƙasa sai rubuta ba zai rubuta ba'un kenan a maktaba ta ummul qur'an ni kuma anan nawa yana rubuta fa shine ummul qur'an ita kuma ta zahiriya ya rubuta ba ko kuma ya sa alif ina ga ko ya sa hamza an gane ku bai to daka ku ba ku da Allahu nasiru kulli sabirin din aiwa sa'annan ku anaku bismillahir rahmanir rahim din ya kawo shi sanda zai shiga cikin koro a sanidi to wannan inda yake cewa an ba'ana al-ashyahu Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Qati'i wa Umar ibn Karam ibn Abi al-Hasan ad-Dinawari wa Abu Nasr ibn Abi al-Hasan ibn Qunayda wa Abd salam ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Bakran ad-Dahiri wa ghayruhum shi natikh wanda yayi nasakhin littafin daga ƙarshe aka samu nuska mahfuba da rubutun hannun shi an gane ku zuwa ga al-Imam Abdullah to shine ya kawo da wannan isnadin kenan ta hanyar malamai da yawa ma ya jiyo shi wanda kuma waɗannan malamai kusan dukkan su suna da ainihin wato ambato a cikin littattafai na tarajum cikin littattafai na tarajum suna da ambato da ainihin wato aka yi musu galibinsu ma da tana'i da kuma ta'adili a kansu ina fata an gane da ainihin ta'adili da malamai suka yi a kansu dangane da abin da ya shafi ainihin wato wannan riwaya ta su ونفرق محمد بن أحمد بن عمر القطيعي الذهبي يا مي ترجمة كين سيار سيار علام النبلاء وميتي الشيخ العالم المحدث المفيد المؤرخ المعمر مسند العراق شيخ المستنصري مستنصرية أول ما فتحت مكرن تاجر سألنا عمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري شما ذهبي يا ترجمة شي يتي الشيخ المسند الأمين أبو حفص ابن أبي المدد الدينوري ثم البغدادي الحماني سنن نقبنشي أبو نصر القنيدة ابن قنيدة يا مي ترجمة شيما أتكن سير يتي الشيخ الصالح الثقة أبو نصر المهذب بن علي ابن أبي نصر zuwa dai karshen abin da ya faɗa a kan shi abdulsalam ibn abdullah ibn ahmad ibn bakran ad-dahiri shine na karshen malaman annasikh ko shi ma da tarjuma cikin tarihul islam yace wa kana kana yakhruzu fil khifaf bil harir an gane ko to an dan taba shi gurin abin da ya shafi taraf yana wuce iyaka yana sa al-hariri cikin takalmin da yake takawa ko hukunsa amma dai wa kana shaykhan hasanan ummiyan la yaktubu kawai karatu ya iya baya rubutu sahal al-qiyadi muhibban lirriwaya tun ne da bai wahalar ganewa ne sahal al-qiyadi malamin shi ko ce malamin su abul waqti abdul awwal ibn isa ibn shu'aib as-sijzi al-harawi as-sufi shi ma yana da ainihin wato tarjama a cikin siyar wanda ya ambace shi a Sheikhul Imam Zahid al-Khayyir al-Sufi Sheikhul Islam Musnid al-Afaqi Abu al-Waqti Abdul Awwal ibn Sheikh al-Muhaddith al-Mu'ammiri Mu'ammari Abi Abdullah Isa ibn Shu'aib ya ainihin wato ambace shi dan gidan As-Sijzi to amma As-Sufi da yace yana nufin talaka kun gane ko a can da sufi sufaye talakawa ne zahidai masu gudun duniya to shine sufi ka karanta talbisu iblis na ibn al-jawzi asalin ma'anar sufanci kenan daga baya ne aka sanya harfaqat khuza'balat bal hatta ash-shirkiyat wal iyad billah a cikin abinda ake kira sufiyya sa'annan malamin shi al-imam shaykhul islam abu isma'il abdullah bin muhammad al-ansari wanda yana da al-arba'una shi ma ko na cikin wanda suka yi rubutu akan arba'una hadith الذهبي يا مي ترجمة تكن تاريخ الإسلام يتي أبو النضر الفامي كان بكر الزمان وواسطة عقد المعاني وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن يا يبش نعم ما لم ينشي أبو يعقوب إساق بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن القراب ليتي كتابة يباشي شما ذهب يا مي ترجمة الشيخ, الشيخ الإمام الحافظ الكبير المصنف آه نعم تو أبو النضر محمد بن الحسن ابن سليمان التمسار da kuma abu abdullah muhammad bin ibrahim bin khalid al-harawi waɗannan su ba a samu ainihin wato tarjama su ba mutum biyu din nan amma wannan la ya'ani anna al-kitaba ghayru thabitin ila muallifi ba yana nufin littafin bai tabbata zuwa ga marubutansa ba kusan zaka iya cewa littafin as-sunna na al-imam abdullah ya tabbata ta hanyar tawaturi wanda ya karyata tabbatuwar littafin nan sai dai zindiki sai dai zindiki ya ji ya ji a cikin littafin sai ya ture gane ko amma dai littafi ya tabbata saboda mun ji kaɗan daga cikin manya-manyan jigajigan malamai da suka tabbatar da littafin zuwa gare shi wanda wannan hanya ce wadda take karɓaɓɓiya gurin marubuta wajen tabbatar da nisbatul kitab ila mu'allifi a ce malam wane ma ya ambace shi malam wanda aka san muhaqqiquna ne ba masu kwasan karma mun dare ne Allah ya sa mu dace na'am mu je gaba
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه وسلم سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم قال عبد الله رحمه الله تعالى سمعت أبي رحمه الله يقول ما قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم, من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى, حتى خلقه سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله عز وجل قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال أبي رحمه الله تعالى والخلق غير الأمر وقال عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب قال أبي رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير والأحزاب الملل كلها فالنار موعده وقال عز وجل ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق قال سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن إلا أن لا ندع إتيانها فإن فإن صلى خلفه الجمعة رجل أعاد الصلاة يعني من قال القرآن مخلوق نعم, نعم.
Abdullahi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce a su'ila amma qalatu al-ulama'u fil jahmiyyati ad-dullal wa ikfarihim was-salati khalfahu shi aka tambaya shi Abdullahi ibn Imam Ahmad an tambaye shi game da me malamai suka faɗa akan jahmiyya shi yasa littafin ma suke kiran shi ar-raddu 'ala al-jahmiyya dan da ka shiga cikin littafin za ga da zancan su za a karya sau da a lokacinsu babu bid'a wadda ta ɗauki hankalin mutane kamar jahamanci musamman matsala ta halkul Qur'an to an tambaye shi mai malamai suka faɗa akan jahamiyya abdullal wanda suke batattu kaga mai tambayan ma yana so ya ƙara haske ne amma ya san halin ya san matsayin su shi yasa ya ce fil jahamiyyati abdullal bai ce jahamiyya kawai ya shiru ba kaga kenan ya kamata kana malami ko tambaya wani ya zo ma me zaka ce kan ƴan uwan mu tijjaniya to sai ka fara wanke mai ka mai wankin babban bargo akan ƴan uwan mu din da yace kafin a bashi amsa ko kaga su da yake san ilmantu sai yace Abdullah wa ikfarihim kuma da kafirtar da su da malamai wato ya san malamai sun kafirtar da su amma yana so ya ji daga bakin manya wassalati khalfahum da yin sallah a bayan su ne hukuncin yin sallah a bayan mai cewa qur'ani halitta ne to sai abdullahi ya ce sami'tu abi rahimahullah na ji babana kai ka ce littafin na imam ahmad ya rubuta shi don ka ji ma da zantan shi aka fara da haka duk alkhairan abdullahi suna cikin hasanat na mahaifin shi alwaladu kasabu abihi يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر duk wanda yace alqur'ani halitta ne to mu a gurin mu kafiri ne a gurin suwa أهل السنة شيء إمام أهل السنة لأن القرآن من علم الله عز وجل لما القرآن يناتكين علم الله يناتكين علم الله سبحانه وتعالى دي سوكت دشي زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أسماء الله عز وجل سكين شأكوي سونا ين الله سبحانه وتعالى سيتي يا جماعة يفنس يناتيوا إذا قال الرجل العلم مخلوق idan mutum ya ce ilimi halitta ne wata yana nufin ilimin Allah ya ce ilimin Allah halitta ne fahuwa kafirun to wannan kafiri ne li'annahu yaz'umu annahu lam yakul lahu ilmun hatta khalaqahu domin shi wannan mutumin yana riya cewa Allah bai da ilimi sai da ya halicci ilimin sannan ya same shi kaga ya nuna cewa maganar Allah da ilimin Allah halitta ne to kaga maganar Allah ilimin Allah sifar Allah ce da kuma sifar Allah tana bin zatin shi ne na cewa azaliya ce abadiya as-sifatu dauman tatba'u zawat kullun sifa na bin zati mu yanzu ilimin mu sai a ce halitta ne so da mu din menene mu halitta ne mu ba duk da cewa suna ma mutum irin wannan tambayar ta kofar rago kai yanzu ilimin ka menene shi ibadar ka menene imanin ka menene ita wannan tambayar ma bid'a ce an fahimci wannan so da so suke a kai zuwa ga ai kana karatun alkur'ani ai daga nan sai lafiya suka rikice suka fita suka ce to qur'ani halitta ne amma karanta shi din da nake yi a qur'ani maganar Allah ne amma san da ni nake karanta shi to halitta ne to shi al-imam ahmad yace fadin Allah ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah yace mimman yasma' daga wa zai ji Allah ne zai sako ya karanta mishi kaga daga wani musulmi ne zai ji maganar Allah kuma Allah ya kira ta kalam Allah haka fa inna kalam Allah bil lafz yudahu inji ibnu abi dawud so daga qur'ani bi kulli jihati kamar da ibnu abi hatim ya hakaito daga baban shi daga malaman duniya dukkan su sun tafi kan su qur'ani ta kowane bangare ka ji shi ko ka gan shi ko ka rubuta shi ko maganar Allah to saboda haka wanda ya ce Allah ta'ala ya halicci alkur'ani yana nuna cewa Allah bai da ilimi sai daga baya ya halicci wannan ilimin to kaga fa huwa kafirun ya zama arne li annahu yaz'umu annahu lam yakul lahu ilmun hatta khalaqahu ya kara riwaya daga mahaifinsa rahimahumullah yana cewa man qala alqur'anu makhluqun fa huwa indana kafirun duk wanda yace qur'ani halitta ne mu a gurin mu arne ne li anna alqur'ana min ilmi Allah azza wa jalla قال الله عز وجل فمن حاجك فيه duk wanda ya jayayya da kai dangane da alkur'ani min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi ma huwa hada al-ilm al-qur'an wa qala azza wa jalla wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum atafau yahud ko nasara ba su taba yarda da kai ba ku zama ɗaya sai ka bi addinin su قل إن قل إن هدى الله هو الهدى كتير مسلم لله شريعة الله إتتي شريعة ولا إن اتبعت أهواءهم كما والله هر إن كبسوا يسوا ينزكا تنسوا بعد الذي جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na Qur'ani malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani mai taimako ko mai agazawa ko ma bayan Allah ko kuma baka da mai taimako ko mai kulawa daga azabar Allah da za ta zo maka وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية da za ka zo ma wa ahalul kitabi da kowace aya kowace mu'jiza ma tabi'u qiblataka ba za su bi alqiblaka ta ka'aba ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ma ba za ka bi alqiblar su ba dan Allah ya riga ya sauya maka wata wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'dhin sashin su ba za su bi alqiblar sashi ba nasara suna kallon gabas ne kawai mahudan rana suke kallo su kuma yahudawa suna kallon albaitul almaqdis ne mu kuma muna kallon ɗakin ka'aba to kowa ya rike nashi shi naka in ci nawa ba ruwa bane wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin har in ka bi ra'ayinsu da sarran su bayan gaskiyar da ta zo maka na ilimi a Qur'ani to ba wato zaka kasance daga cikin azzalimai daga wannan shine malamai ke cewa al-kalamu muwajjahun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-maqsud ghayr maqsud ghayru eh mu ake nufi mu kiyaye domin shi ma'sumi ne bi ismatihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa qala azza wa jalla ala lahu al-khalq wal amr ku saurara gare shi halitta take da al'amuran halittu ga baki daya tabarakallahu rabbul alamin ko kuma gare shi halitta take da al'amari tabarakallahu rabbul alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talibai qala abi rahimahullah wal khalqu ghayru al amr al khalqu daban al amru daban shi yasa ya raba su wa qala azza wa jal wa man yakfur bihi min al ahzab duk wanda ya kafirce ma al qur'ani daga tawagogi da bangarori na arna shine ce fannaru maw'idu qala abi rahimahullah qala sa'id ibn jubair daga akwai inqita'i ko al'ahzab al'milalu kulluha dukkanin addinai yahudanci kiristanci maguzanci kowane bangare fannaru maw'iduhu wuta ce makomashi duk wanda wato ainihin bai yi imani da alkur'ani ba wuta ce aka yi mai alkawari wa kala azza wa jalla wa min al'ahzabi man yunkiru ba'da cikin kungiyoyin arna akwai mai inkarin wani bangare na shi ba dukka kamar yahudu kenan qul inna ma umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bihi ka ce musu kadai an umarce ni in bauta ma Allah kar in hada shi da kowa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab zuwa gare shi nake kira abi shi kuma gare shi makoma take wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya kamar haka muka saukan ma da alqur'ani hukunci ne wanda aka yi shi da larabci bayyananne wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma wallahi har in ka bi ra'ayinsu ba'dama ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala waqa baka da wani koma bayan Allah wanda zai zama masoyinka ko mai baka kariya ko kuma ba wani wanda yake mai taimako ko mai baka kariya daga azabar Allah kaga dai wa'annan ayoyi sun tabbatar da al-ilmu wato al-Qur'anu ilmullah subhanahu wa ta'ala walaysa bi makhluq سمعت أبي رحمه الله يقول من قال ذلك القول لا يسلى خلفه الجمعة ولا غيرها duk wanda ya faɗi wannan magana ya ce ƙur'ani halitta ne ba a salla bayan shi tashin ma bata yi ba ya za a ka yi gini a kan gaibu ko juma'a ko watanta ba za ka bi shi ba illa anna la na da'u itiyana sai da mu ba mu barin sallar juma'a so da shi'ar ne na musulmi ba za mu bar zuwa sallar juma'a ba fa in salla rajulun khalfahu idan wani mutum yayi salla a bayan shi a ada salata zai sake salla yani man qala alqur'anu makhluq yana nufin wanda yace qur'ani halitta ne kuma ya zama shine limamin juma'a kun san su ba a rarraba juma'a a lokacin su a gari sai ya zama masallacin juma'a ɗaya to ana imam ahmad yana magana akan lokacin da khulafa suke cikin wannan aqidar dumudumu kulafa na al'abbasiyya sai da aka jera khalifofi uku dukkansu jahamawa ne wanda miyagun malamai suka danna su cikin wannan wannan akaida to da ka baka kin zuwa sallar juma'a saboda me shi shugaban ai ba su kafirtar da shi ba saboda shi tawili yayi ko shubha aka danna mishi ba kaman malaman da suka ingiza su ba irin su abi ibnu abi du'at to amma su su ma'mun su al-mu'tasim da al-wathiq kaga su wa'annan shubha aka danna musu tunda su ɗan gidan gate ne ba karatu suka yi sosai ba balle su fahimci addini daka su ana musu uzuri amma duk da haka yake shi dan bid'a kududu irin wannan ba abin shi sallah ba dan suna shugabanni ba ba za a bi su sallah ba to amma tunda suna shugabanni kuma aqida ta salaf aqida ta ahlus sunna yana cikin usul na ahlus sunna الصلاة خلف الأئمة الجمعة الجمعة والجماعات أنا صلى باين شواغبني da sallar jam'i da sallah ta juma'a to ko da jahamawa ne ko mu'tazilawa zaka bi shi sallah to amma sai yace idan mutum yayi sallar sai ya dawo gida ya saki kaga dan ka fita daga rudani ko aiwa to amma in ba shugaba ne ba fa waye tilasta ma dole sai ka je gurin shi kai sallah kuma masallatan da yawa hannu mai suke cewa hannu da yawa ko menene mayu baya cin kanshi ko to sai ka canza masallaci so irin wannan bayanin a wato ainihin zamu ji shi na tabbatar da ilimi cewa alqur'ani ilimi ne zamu ji shi daga ibnu uyayna akan zantan bishop almarisi can gaba insha Allah ta'ala na'am أحسن الله إليكم قال سألت أبي رحمه الله تعالى عن صلاة خلف أهل البدع قال لا يصلي خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة جميع صلى الله إليكم
قال لا يصلى لا يصلى خلفهم مثل مثل الجهمية والمعتزلة سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول إذا كان القاضي جهميا لا يشهد عنده حدثني حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن قراب قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأسمعي الأسمعي قال قال أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي أن أبيه قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني زهير بن نعيم نعيم السجستاني البابي ثقة قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلي خلف لا يصلى خلفهم
ya tambayi mahaifinsa kuma da yin sallah bayan yan bid'a kaga kalmar ahlul bid'a kurman baki ne da yawa za su shiga ciki ba kamar wancan fasalin ba can jahamiya zuwa innan kai tsaye la karama ba a sallah bayan su ba jahami dan tsubbu da sauransu ina ba a sallah bayan su amma akwai dan bid'an da shi kawai dan gargajiya ne to shi wannan daban an fahimta ko to sai ce la yusalla khalfahum mithlul jahmiyyati wal mu'tazila sai ya daure magana ba a salla bayan dan bid'a musamman ko kuma kalar dai jahmiya da mu'tazila ba a salla bayan su to sai ka auna duk wani dan bid'a da wannan ma'aunin in bid'ar shi ta kai munin ta jahmawa da mu'tazilawa wannan bai ma ambaci rawafid ba domin su a bayyane yake cewa arnani wani addini ne daban addini ne na daban ba addini ne na musulunci wanda su da bakin su sun faɗa irin su nikmatullahi aljazairi da su kumaini sun faɗa cewa Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine abin bautar sa kaga ai ba mu haɗu ba ko to haka shi ma Khomeini yace lan najtami lam najtami ma'ahum fi ilahin wala nabiyyin wala imam cikin al-hukumatul islamiyya kaga idan iran wannan ba ka sallah bayan su to amma idan bid'a shi bata kai wannan muni ba ana iya sallah ainihin wato a bayan sa sannan yace idan alqali ya zama bajahami idza kana alqadi jahmiyan alqali ya zama bajahami mai cewa qur'ani halitta ne fala ta shahada indahu karkai sallah karkai shaida a gurin shi a kira ka ga zaka je ka bada shaida a mahkama amma alƙalin ka san ba jahami suka ce ba ka zuwa inja da imamu ahmad ina fata an gani zai ce a to ai kayi khuruji a to ai arni ne an gane ko shi wannan arni ne ba musulmi ba to yanzu ga isnadi ya kawo ta hanyar wanda ba mahaifin shi ba ko shi al-Imam Ahmad ba mu da bukatar mu sai sai kawani ne a kawa an wuce nan ko Al-Hasan ibn Isa maula Abdullah ibn al-Mubarak shine Al-Hasan ibn Isa ibn Matarjis ibn Matarjis ibn Matarjis Abu Ali an-Naisaburi ibnu abi hatim ya ambace shi cikin aljarh wa ta'dil ba tare da jarhi ko ta'dili ba lakin wasu malamai sun wasaka shi wanda shine abinda al-hafiz ibn hajar ya ijmali cikin at-taqrib ya wasaka shi a rasu 240 yana cikin tabaka ta goma wasu sun ce ya rasu 239 yana cikin rijal muslim abi dawud da nasa'i shine yake cewa hammad ibn quraib ya ba su labari cewa ya ji Ibrahim ibn Qahman yana cewa al-jahmiyatu kuffar wal qadariyatu kuffar wannan asar da wannan isnadin bai inganta ba domin Hammad ibn Qirab yana da rauni yana da rauni Hammad ibn Qirab shine Abu Ali an-Naisaburi Abu Hatim ya ce mutarib al-hadith yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bih ضعفه من قبل حفظه كان ضعف يسير منجبر ibnu abi hatim amma shi cewa la tajuzu riwayatu anhu yaji'u bi dhammat yana zuwa da bala'i da musibu cikin ruwayoyin shi ibnu adi yace ammatu ma yarzihi fihi nazar ba nazar din cikin karan kanshi yake ba nazar cikin riwayar shi kun sa akwai bambanci fihi nazar da fi hadithihi nazar da kuma laisa bi shay'in da kuma laisa hadithuhu bi shay'in da bambanci ayo zaka Ibrahim bin Tahman yana cikin manyan malamai na sunna al-Khurasani kenan wanda ya kasance fiqani yughrib wasu sun tuhume shi da irja'i yana da aqida ta murji'a amma kuma an ce ya tuba daga gare ta watta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la Muhammad ibn Salih al-Basri a cikin asar na gaba maula bani Hashim shi ma malamin musannif ne wanda shine Muhammad ibn Salih ibn Mihran saduqun ne akhbariyun kamar yadda al-hafiz ya ambata wato yana cikin malaman ibnu majah ya yana cikin tabaka ta 11 ya rasu 252 na'am yake cewa ya ji daga abdul malik ibn quraib al-asma'i kenan malamin lughan nan kun san shi ma malamin aqida malamin aqida ba kamar yanzu ba da yawanci malaman lughan zaga yan duniya ne yace daga al-mu'tamir ibn sulaiman at-taymi ko ba haka ba al-mu'tamir ibn sulaiman at-taymi daga baban shi dukkan su thiqat da dan da mahaifi sulaiman shine sulaiman ibn bilal at-taymi wanda yana cikin tsawaka ta takwas thiqat at-taymi dan amma maulahu yake cewa laisa qaumun ashaddu naqdan lil islam a wata matba'a ko wata nuska ya kawo ashaddu bughdan lil islam amma naqdan din nan shi yake babu mutanen da suka fi warware musulunci ba firqa da ta furusa musulunci min al jahmiyyati wal qadariyya irin jahmiyawa da qadariyyawa me yasa fa ammal jahmiyya faqad barazu Allah ta'ala su jahmawa fito na fito suka yi da Allah ya ce yana ji suka ce baya ji yana gani suka ce baya gani ya ma annabi Musa magana suka ce bai yi magana ya rike annabi Ibrahim khalili suka ce walam yattakhid Ibrahim khalila da shi sa Khalid ibn Abdullah al-Qasri yayi layya da Al-Ja'd ibn Dirham wanda yake mai gidan Jaham ibn Safwan da ibn al-Qayyim yace shakara ad-dahiyyata kullu sahibi sunnati lillahi darruka ya akhal qurban saboda haka fa ammal jahmiya faqad barazu Allah ta'ala wa ammal qadariyya fa innahum qalu fillahi azza wa jalla su kuma qadariyawa sun ma Allah shishigi azza wa jalla sun faɗi magana dangane da Allah ta raini sun ce Allah bai san me bawa zai yi ba sai bayan ya aikata kaga wannan magana ce mai hadari duk da su ma qadariyya kala biyu ne akwai wanda laysu min al-islam fi shay' wanda su kuma ana lissafa su cikin waɗancan firar guda 72 abdalla al-mubtadi'a na'am mun ji asar na gaba ko Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi dan uwan wato ainihin Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi dan uwan wa yake da suna Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi wanda shi yana ƙasa da shi da shekara biyu amma duka suna tsabaka guda tsabaka ta goma tsabakan malaman su bukhari wanda siqatun hafizun siqatun hafiz ina cikin rijalul musul rijalul musul ya rasu 246 to shine yaje daga zuhair ibn nu'aym al-sijistani al-bani wanda shi siqa ne inji abdullah yace yaji sallam ibn abi muti' sallam ibn abi muti' wato abu sa'id al-khurasani kenan al-khuzai fiqa sahibu sunna fiqatun sahibu sunnatin wanda amma riwaya shi daga qatada wahdahu da'ifa kenan da'afun ne nisbiyun in ya ruwaito daga qatada yana da rauni ya rasu ainihin wato 164 ko abin da yake bayanta da cikin rijal bukhari wa muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah da yake cewa aljahmiyatu kuffarun la yusalla khalfahum jahmiyawa arna ne ba a salla a bayan su mabiyan jaham ibnu safwan wanda wannan ijma'i ne na salaf ijma'i ne na salaf cewa ba a salla bayan jahamawa kuma su kan arna ne Allah ka tsare na'am
قال حدثني احمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تز... إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهل يكون الاستواء إلا بجلوس حدثني أبي رحمه الله تعالى نعم
أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي wato shi ne ahmad ibn sa'idin ahmad ibn sa'id abu ja'far ad-darimi ahmad ibn sa'id ibn sakhar kenan ad-darimi ba darimi mai sunan ba kuma ba darimi mai jarhi da ta'adili ba akwai ad-darimi dalibin al-imam ibn ma'in shine uthman ibn sa'id الدارمي akwai abdurrahman ibn abdullahi darimi mai sunan ko musnad wanda wasu sun sanya sunan din shi ma shine cikon na shidda cikin alkutubu sita suka fitar da ibn majah an gane ku to wannan shi wani darimin ne da ahmad ibn sa'id ibn sakhr ad-darimi wanda ya kasance fika ne shi ma fikatun hafiz yana cikin tabaka ta 11 kuma kusan duk tabakar su guda wanda shi ma na cikin rijar al-bukhari muslim abu dawud turmidi ibn majah ya rasu 200 da ainihin wato 53 to daga mahaifin shi ya ruwaito wato sa'id ibn sakhr ad-dari wanda shi yana da rauni mahaifin nashi mahaifin shi a ainihin wato yana da rauni yake cewa سمعت خارجة يقول ناجي خارجة ينا شيوا الجهمية كفار يتي جهمية أرنان بلغوا نساءهم أنهن طوالق وطوالق الأذن فواعلكم kusanar da matansu cewa sun zan zaurawa wa tun da ai in arni ya rabu da mace ba ta kaba take ba ko ba ta ta kaba ya dai ta istibra'i ta wani auren nata wa annahunna la yahlilna li azwajihinna kuma ba su halatta ga mazajen su ba mazajen sun shigo su sanya manyan hijaban su la ta'udu mardahum kar ku je duba marasa lafiyan su ba jahame in bai da lafiya kar ka je duba shi bal ma in ya mutu murna za ka yi wannan sunna ce ta magabata in dan bid'a kududu ya mutu farin ciki ake yi har sujudu shukuri ake yi wala tashhadu janaizahum kar ku halarci sallar gawansu sai dai irin sallar da aka yi ma bishir ko sai Allahumma inna 'abdaka hada qad ankara sira'a qad ankara sira'a fala tujawizhu an قد أنكر عذاب القبر فعذبه فيه عذابا لم تعذبه فيه أحدا من العالمين ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنصب بابهن آية إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى هذا استواء ألا يا تبتر بجهمياتي آه أي ألا به استوائي وهل يكون الاستواء إلا بجلوس خارجا يتيشن استوائي ينا يهوى أنبا زمابا مسألة wato ya fassara al-istiwa'u da al-julus da al-julus an samu cikin magabata wanda suka fassara al-istiwa al-istiwa'u da al-julus duk da fassara da tafi karfi a cikin magabata wanda kuma dama istiwa'i kalma ce ta larabci kenan za a koma asali larabawa me suke me suke nufi idan sun ce istiwa asalin al-istiwa wato yakan zo da ta'addi wani lokaci yayi ta'addi da ila ko yayi ta'addi da wato ainihin ala ko kuma yazo bai ta'addi da kowane harafi ba idan yayi ta'addi da ila alqasd ake nufi kuma stawa ila samai fa sawahunna sab'a samawati nufi kenan in yayi ta'addi da ala ma'anar shi shine al-istiqrar eh al-istiqrar tabbatuwa da al-ulu al'uluhu wal istiqrar wannan babu gardama akan haka al'uluhu wal istiqrar amma a fassara shi da zama wannan akwai ta cewa akai an fahimci wannan ko to amma in bai yi ta'addi ba ma'anar shi iktimal kammaluwar abu falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma waɗanda suka fassara shi da aljulus sun yi hujja da wasu ayoyi ma cewa litattawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi idza stawaytum alayhi ana nufin abun hawa idan mutun ya hau abun hawa me yake yi zama yake yi daka yi suka ce ma'anar istiwa'i shine zama shi kuma sifar Allah ana fassara ta da ma'anarta abinda ake yin tafwidi shine kaifiya in an ce zama amma ba irin zama na ko naka ba ai kamar yanda gani ba irin nawa ko naka ba kamar yanda hannu ba irin nawa ko naka ba ila akhiri sai kuma aka ce musu ai aljulus ba lalle ya zama to alistiwa ba lalle ya zama aljulus ba dan an fassara zaman mutum a saman abun hawa an ambace shi istiwa'i to ya zaka yi da daidaituwar jirgin ruwan annabi nuhu da Allah ya ce wata wata alal judi shi ma zama ta yi jirgin ruwa yana zama ne kenan istiqrari ne ai da me yake yi tafiya yake yi lokacin da azabar ta gushe Allah ya dauke ruwan na sama kila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma wa qudiya al-amru wa ta'ala al-jud yanzu lokacin tafiyan ya kare dama ana tafiyan ne litakhallusi min al-azab yanzu azabar ta gushe yanzu daga tafiya sai me sai daidaituwa kenan an dawo asalin ma'anan na istiwa'i shine al-ulu wal istiqrar istawata alal judi kaga judi din saman ta yake ko kasanta kasanta yake ita kuma me tayi a saman shi istiwa'i tayi ma'ana ta daidaita ba ana nufin ta zauna ba daka a fassara shi da al'ulu da al-istiqrar shine babu wani shubha a ciki babu sabani wannan ya sa ma wasu malamai suka yi inkarin wannan asar din da ire-irensa yazo cikin sunna ta khallal sunna ta abdullahi da sauransu na cewa kharija ya fassara shi da wato aljulus har ma wasu sun wuce iyaka gurin sukar shi kharija wanda shine kharija ibn mus'ab al-khurasani kharija ibn mus'ab ibn kharija al-khurasani abu al-hajjaj as-sarkhasi al-hafiz yace matrukul hadith yace matrukin an gane ko amma shin matruk yana nufin makaryaci baya nufin makaryaci duk da cewa wata fa'ida daya istiqra'an na lura da ita cikin taqribut tahdhib galibin wanda ibnu hajar yake cewa maturuk ne sai ka samu wani ya karyata shi galibi in ka ji har ya ce maturuk sai ka samu wani ya karyata shi ya karyata shi ba kamar sun nasa'i su ce maturuk ba shi maturuk nasa'i ya ga dama in shi ya barka ya ce ma maturuk gane ko to shi ko asali maturuk kenan tarakan nasu hadithahu to amma meye sababin tarku din ya kamata a kalla tarku yana da asbab ana barin mutum li kadhibihi ana barin mutum li rada'ati aqidati ana barin mutum li fuhshi su'i hifdhihi haddata yi muni munin da ya wuce iyaka har ibnu lahi'a ibnu hajar ya ce an bar hadisin shi amma ai ba wanda ya tuhume shi da ƙarya mutumin kirki ne sai da ikhtilafi ya samu bayan da tattafin shi sun kone akwai wanda suke ganin tun kafin ikhtilafi ma da'ifi ne mutashaddidun kenan to amma sai ce fastahaqqa tarka sai ya cancanci a bar hadisin shi saboda ta kai la yumayyiz baya bambance zai ce haddathani fulanun wata ranka ce wai waye wannan din nan da kai yace kai anya na ma iya tuna shi kaga wannan dole a bar riwaya daga gare shi to kharija an ruwaito daga ibnu ma'in cewa ya ƙaryata shi to amma ibnu ma'in yana da dalibai rututu masu riwaya jarhi da ta'dili daga gare shi wato ban so in tsawaita mana akwai waɗanda in su suka ruwaito ba a gabatar da maganar wani akan tasu kamar abdullahi ya ruwaito daga kamar Uthman bin Sa'id al-Dari ya ruwaito daga ibnu ma'in kaga ta fita irin su Abbas ad-Duri da sauransu to ruwayoyi aka samu mabambanta daga ibn ma'in ciki akwai wanda ya karyata shi da amma babu shakka kharija ibn mus'ab ba makaryaci ba bari mu ji kadan daga cikin bayanan malamai ahmad ibn hanbal cewa yi la yuktabu hadithu to kaga la yuktabu hadithu yana nuna raunin shi mai tsanani ne amma duk da haka bai ce mai makaryaci ba ibn ma'in a wani gurin cewa laysa bi shay' a wani gurin ya ce laisa bi fiqa laisa bi fiqa a gurin wasu malaman karyatawa ne kamar su nasa'i da ibnu abi da abu hatim amma gurin ibnu ma'in dan ya ce laisa bi fiqa ba yana nufin makaryaci ba yana nufin mai rauni mai tsanani sannan ya ce laisa bi qawiyin a wani gurin ma abu hatim min razi wanda ka san abu hatim maganar shi tana da karfi cikin jarhi da ta'dil yace mutaribul hadith laysa biqawiyyin yuktabu hadithuhu wala yuhtajju bi kaga shi a gurin shi da'afu yasir ne ma yama kwatanta shi da muslim ibn khalid al-zanji yace duk rutubar su daya sai yace lam yakun mahalluhu mahallal kadhibi ba makaryaci ne ba al-jarh wa at-ta'dil juz'i na uku safa ta 355 tarjuma ta 1716 al-imam al-bukhari yace yudallisu an ghiyath ibn ibrahim to kaga wannan jarhi ne mufassar aw mufassir jarhi abu ato al-imam al-bukhari da na ibn ma'in ya bayyana mana menene yasa mutane suke kausata harshe akan kharijat ibn mus'ab yace tadlisi yake sai ya tsallake wasu daga cikin malaman shi da yake riwaya daga gare su kamar ghiyath ibn ibrahim sai bukhari ya ce wa ghiyathun zahaba hadithu kun san shi bukhari suna cewa da ladabin zance maimakon mutum ma makaryace ne sai kaji ya ce munkarul hadith ce munkarul hadith baya so dai ya ce mutum makaryace kun gane ku to sai ya ce zahaba hadithu to zahaba hadithu hadisin shi aikin banza ne shine zahaba hadithu duk da ibnu ma'in yakan ce zahibul hadith bayana nufin kuma makaryaci ba shi to anan ma bukhari ba yana nufin makaryaci ba duk da shi ibnu hibban ya tuhumi shi ghiyas din da ƙarya amma ba kharija ne ke ƙaryar ba muna ganewa ko sai ce wala ya'rifu sahiha hadithihi min ghairihi ghiyad baya tantance ingantaccen hadisin shi daga wanda ba ba ingantacce ba wannan yasa waki' ibn al-jarrah sai ya bar riwaya daga kharija hakan nan abdullah ibn al-mubarak wa'inda kun san su suna da tashaddudi da kusan su ne umda gurin malaman iraq in aka ce wani waki' yana riwaya gurin shi to suna matukar daukan shi da muhimmanci kamar a ce a hijaz maliku na riwaya gurin mutum ana rike shi da hannu bibbiyu to haka na a iraq idan aka samu waki' da ibn al-mubarak suna riwaya daga gurin mutum to waki' da ibn mubarak sun bar riwaya daga gare shi nasa'i yace matrukul hadith shi ma dai bai ce makaryaci ba ka duba al-kamil fi du'afa'ir rijal juz'i na 3 safaha ta 50 da lambar hadisi ta ko wato tarjama ta 609 ibnu hibban cikin kitabul majruhin yace kana yudallisu an ghiyad magana shi ta daidai da tawa da ta bukhari ko yudallisu an ghiyad ibn ibrahima wa ghayrihi wato ainihin wa yarwi ma sami'a minhum mimma wada'uhu an ittiqati sai ruwaito abinda ya tsallake su ya faɗa abinda suka ruwaito daga tiqat su suna yin wato ainihin me ake cewa dasti ne sai su kirkiro hadisi sai su jona mawa wani mutumin kirki su waɗancan allazina ra'ahu famin huna inji ibnu hibban daga nan ne fa waqa'a fi hadithihi almawdu'at an al-athbat la yahillu al-ihtijaj bi khabari ba shine makaryacin ba al-majruhin juz'i na 1 safa ta 288 lambar hadisi ta 300 ko tarjuma ta 316 to wannan kenan to an samu mutane da yawa daga cikin malamai wanda sun soki kharija kamar yadda muka ji daga busani suka soki wannan riwaya wasu su la ajabu kamar yadda ake cewa kala su alkautari dama jahami ne ya tabata wato ainihin wa yake da suna kharija da cewa ya ruwaito cewa Allah yana zama da haka mujassimi ne shi kaza kaza kuma wannan fatancin bai tsaya kan kharija ba sai da ya soki abdullahi da al-khallal da suka ruwaito wannan asar din sai aka samu walil asar ash-shadid daga cikin wanda suka yi tahqiqin as-sunna ta abdullah akwai wanda muka ambata wanda ya yi tahqiqin maktaba ta dar ibn al-jawzi shine muhammad sa'id al-qahtani to da yazo bayani sai ya zamanto kusan kausari ya mai tasiri duk da yana ma kausari martani na cewa ya soki abdullah amma sai shi kuma ya soki kharija kharija ibn mus'ab da haka har yake bayyana cewa kharija yana yada aqida shi ne na tajisimi kaga cewa ma tajisimi shi kan shi menene kuskure ne ko saboda suwa yake su suwa ake suka da tajisimi tukunna salaf ake suka da tajisimi suwa yake suka su da tajisimi su ne mu'attila min al-jahmiyya wal mu'tazila su suke sukan magabata da cewa sun yi tajisimi alhalin menene salaf suke yi isbati suke yi sai su ce sun yi tajisimi tunda su su jahamu mahaukata a gurin su da Allah da mutum duk ɗaya ne shi yasa da aka ce sami'un sai suka tuna a ashe zaidu yana ji sai suka ce kai baya ji ma dan tunda in aka ce yana ji ai kwatanta shi da zaid sai da suka fara tashbihi shine daga baya su kuma aka samu wasu daga cikin mu'tazila da ash'ariyya su suke awwalawa su suke awwala sifatun duk da su ash'ariyya sun bar sifat guda bakwai su as-sam'u wal basaru wal qidamu wa me yake da suna wal hayatu ko wal ilmu da su wannan ba su awwala su amma suna awwala sifofi musamman irin su al-ghadabu irin su al-yadu irin su sifa waɗanda suka kasance na mashi'a da sifa waɗanda suka kasance a khabariya ina fata an gane saboda haka sai suka wuce iyaka gurin su karshe al-kharija har ma shi Muhammad Sa'id al-Qahtani ya nuna cewa wai aqida shi ce ta tajsimi yake ya wannan kuskure in an samu yana da rauni yana da rauni a cikin riwaya amma wannan ba zai bayi zuwa ga ajefe shi da aqidar da ba a san shi da ita ba iya abinda muka sani kharija ahlus sunna cikin aqida ta salaf yana cikin waɗanda suke yaɗa ta kuma aka ruwaito ta daga gare su kuma wannan za a iya cewa ko da a ce yana da rauni a hadisi amma wannan min maqalihi ne la min manqulihi akwai bambanci akan mutum ya ruwaito daga wani da kuma ya bada labari da kanshi dan mutum na da rauni kwata-kwata ba za a karbi wato maganar shi ba to kenan su Abu Hanifa da ajiye karatuttukan su a gefe kenan ko su wake da suna na'am Abdul Karim ibn Abi al-Mukhalif malami ne na fiqh an yi karatu gurinsa malamin abu hanifa hamad ibn abi suleiman da'ifi ne amma abubuwan da yake karantarwa suke da rauna sai san da yayi riwaya ne su nu'aym ibn hamad wanda babban malami ne a sunna har rubuce rubuce gare shi yana da rauni a hadisi amma in makal din shi ne ana dauka ana karba manqulu ne ake cewa yana da rauni ina fata an gane wannan wallahu ta'ala a'lam
أحسن الله إليكم قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت وقال مالك رحمه الله تعالى الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه حدثني شيخ لنا بصري قال حدثني عبدة بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق, زنديق حلال الدم حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني هارون بن أبي هارون قال حدثنا حبان بن موسى عن عن ابن المبارك عن سفيان قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال سمعت أبي والهيثم بن خارجة كلاهما يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخراسان سنفان, سنفان من الصنفان ما على على ظهر الارض اشر من اشر منهما الجهميه والمقاتليه نعم ruwaito daga mahaifin shi daga Surayd ibn Nu'man yace Abdullah ibn Nafi' ya bashi labari daga Malik ibn Anas imamu darul hijrati rahimahullahu ta'ala yana cewa man qala al-Qur'anu makhluqun duk wanda yace Qur'ani halitta ne yuja'u darba a jikkata shi da duka amma a tile an gane ku wa yuhbasu hatta ya mutu kuma a tsare shi har sai ya mutu irin wannan tsitsince su ake daga duniya virus ne iblis ne ba a barin su cikin al'umma hatta ya mutu ya zo a wata nusa hatta ya tuba har sai ya tuba babu cin karo tsakani wa qala malik amma kaga wannan umarnin mai tsabbaka shi shugaba ne ko kan zafin kai ya sa ka je ka ka je kai kaso kaga ai وقال مالك رحمه الله عز وجل يتي الله عز وجل في السماء ألا ينا سما وعلمه في كل مكان أما علم شي ينا كوئنا وكان لا يخلو منه شيء باب وانا أبو دي زي وفنت دقى سنن الله با وانا أبو دزاتي الله بيسن دشي أحاط بكل شيء علما عليكم السلام نعم cewa Allahu fi sama gashi na cikin sunna na eh ai da isnadin shi da isnadi ne riwaya ce gashi na har zuwa kan Ahmad an gane ko eh sannan cikin kitabul ilal nashi hal yau ya fitar da shi Abubakar ibn Najjad cikin ar-radd ala man yaqulu al-Qur'anu makhluq ibn Battah allalaka idan sun fitar da wannan asar an gane kai har abu abu dawud amma cikin masail masail ahmad ba cikin sunan ba ya fitar da shi al'ajuri ma a shari'a nan kusa yanzu kusa take da mu ko to da ka yace wa qala malik rahimahullahu azza wa jal allah fi sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu shay'un wa tala hadhihi al-aya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babu wani tattaunawa da za a yi na mutum uku face Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisu ko mutum biyar face Allah ne na shidansu yana tare da su ma'iyya amma da jin shi da ganin shi da ikon shi akan su wa azuma alaihi alkalamu fi hada yin magana akan haka ya mamaliku nauyi wastashna'ahu yaga abu ne mai muni wato aqidar waɗanda suke hululiyya masu cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un suka ce shi Allah ne da zatin shi maliku yaga abu ne mai nauyi ma har shi ya faɗa haka ina fata an gane wannan wannan wannan athar ya tabbata daga al-Imam Malik yace wani sheikh nasu malamin su dan Basra ya bashi labari daga Abda ibn Muhammad daga Abdullahi ibn al-Mubarak yace yaji Sufyan al-Thawri rahimahullahu yana cewa man za'ama anna qawla Allah azza wa jalla ya Musa innahu ana Allah al-aziz al-hakim makhluq fa huwa kafir duk wanda ya riya cewa maganar Allah da ya kira annabi Musa gurin munajati yace ya kai Musa sanda ya dawo daga Madiyana kenan yace inni ana Allah innahu ana Allahul azizul hakim lalle yanda lamarin yake ni ne Allah wanda yake mabuwayi mai hikima in ji Allah sai yace duk wanda yace wannan ayar halitta ce kaga wanda yace Qur'ani halitta ne kenan to fa huwa kafirun zindiqun halalud dan kafiri ne bakin arne jinin shi ya halatta musan zindiki shine kafir kafir namijin kafiri kai ba kafiri ba amma kafi kafiri kafirci ba kafiri ba a suna da zahiri amma ya fi kafiri kafirci a koye da zuciya a fuska Musa a cikin Fir'auna to shine zindiki wannan athar sahihi ne da isnadin shi na akwai rajulun mubham shaykhul musannaf daga Muhammad ibn Ishaq as-Saghani as-Saghani ko as-Saghani daga Harun ibn Abi Harun daga Hibban ibn Musa daga Ibn al-Mubarak daga Sufyan cewa duk wanda yace kul huwallahu ahad Allahu samad makhluq fa huwa kafir yana ambato ayoyi na sifat na Allah subhanahu ta'ala kuma a ce wannan ayar halitta ce wannan kafirci ne ya wato kwatanta Allah da halittu gabaki daya to shi ma wannan asar wato ainihin tabbatacce ne Muhammad ibn Ishaq as-Saghani ko as-Saghani wanda thiqa ne thiqatun sabtun ma yana cikin rijal na Muslim da al-arba'a ya rasu 200 da 70 daidai yana cikin tabaka ta 11 na'am أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب يجد الهيثم بن خارجة نعم يجب بنشد الهيثم بن خارجة سنة سوى سمعنا أبا يوسف القاضي سكتي سنج أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة yana cewa a ƙasar Khurasa yace bi Khurasana sinfani a Khurasana akwai wasu bangarori kungiyoyi guda biyu ma ala zaharil ardi sharrun minhuma a saman ƙwaryar duniya ba wanda ya fi su haɗari aljahamiyyatu wal muqatiliyya jahamawa da muqatilawa kun san galibi bid'a jingina ta ake ga mu'assis dinta awwalu man qala biha jahamiyya kaga nisba zuwa ga jaham ibn ibn safwan to muqatiliyya ita ma nisba ne zuwa ga muqatil ibn sulaiman al-khurasani wannan dai malamin tafsir ki kwarai kuwa wannan mukatil dai wanda har littafi yana da na tafsiri ko to sai dai akwai maganganu masu yawa akan mukatil to ita mukatiliyar ai yanzu kamar a ce ash'ariyya kaga al-hasan al-basri ya kubuta daga ash'ariyanci amma dai hallau da sunan shi ake amfani to haka shi ma mukatiliyar akwai ta to amma mukatil na da aqidar mukatiliyya shine abun dubawa لا أبو الحسن أبو الحسن الأشعري نكيسو أحسنتو to muqatiliya an jingina musu abubuwa muna na kwarai da gaske muqatil ibn sulaiman muqatil sun sa akwai ibn hayyan akwai ibn sulaiman to shi ibn sulaiman din ake nufi al-khurasan daga cikin abubuwan da aka jingina musu cewa wai inna allaha lahamu madam kaga ai karshen tashbihi kenan ko ƙarshen tashbihi suka ce yana da sura irin ta mutum sak komi da komi da wasu maganganu shani'a kware wanda harshe bai halatta ma ya ambace su to to sai dai an samu wasu malamai sun sun tsarkake mukatil wasu kuma sun yi shakku akan jingina mai wa'annan aqidin kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah ciki ya ce mukatil wato ainihin Allah kaɗai ya san haƙiƙanin halinsa Allah kaɗai ya san haƙiƙanin halinsa saboda waɗanda duk suke cewa yana da kaza yana da kaza maƙiyan shi ne makiyan shi ne mu'tazila ne suke cewa ai muqatil ya ce Allah kaza ya ce Allah kaza ya ce kaga ai shi kanshi shekul islam ash'ariya sun yi mai sharri kala kala sun jingina mai tashbihi sun sun mujassimi da suke cewa da kalmar mujassimin ai mun sha bayani kan tashbihi ne suke nufi cewa ai yana kamanta ya kamanta nuzulin shi daga minbari da nuzulin Allah ta'ala zuwa sama da ta duniya da kuma kaga ƙarya ce firya ce wadda take tsararra wanda har alusi yayi littafi jala'ul ainain fi muhakamati al-ahmadain to sharri ne akai mishi to da ka shi ma muqatil waɗanda suke bada labarin ba wanda za su mai adalci makaryata ne masharranta ne mu'tazilawa ne mu'tazilawa ne suke yada wa'annan maganganun akan shi Allahu a'lam idan ya kasance yana da aqidar ko bai da ita amma abin da yafi kusa shine bai da ita dan shi da kanshi ya kore ma kanshi an tambaye shi yace aqidar shi wato irin aqida ta salaf ne cikin al-asma'u was sifat da haka wannan shine zamu hujja da shi al-iqraru sayyidul adilla na'am نعم.
قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال كان ابن المبارك نعم قال قال ناصر سيدا عيسى الله سيدا عيسى الله وإليك